بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني يعني الحاضرة يعني أن المسافر لا يكسرها ويصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس na'am malam yace kuma bayan ya tattauna akan lokaci na la'asar wanda yake muhtari da farkon shi da ƙarshen shi to yanzu kuma zai tattauna akan lokacin mu- maghriba wanda yake muhtari an gane ku yace to lokaci na sallar maghriba wahiyya salatu shahid ita ce sallah ta wanda yake mazaunin gida ya'ani abinda malam yake nufi da ashahid shine alhadira wato sallah wanda take ta mazaunin gida نعم an gane ku نعم wato al'imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yana cewa salatul maghrib salatul shahid sallah ta wanda yake nan mazaunin gida to a shahid shine alhadir ana ya'ani abin da malam yake nufi da a shahid da alhadir shine annal musafira la ya haƙiƙa ɗan bulaguro baya yin ƙasarun sallar magariba magariba ita ba a yin ta ƙasaru نعم wa yusalliha ka salatil hadir yana sallatar ta irin sallah ta wanda yake mazaunin gida wato wannan shine abin da musulunci wato ya tabbatar da al'umma akai ba wani daga cikin malamai na musulunci wanda ya tafi akan cewa ana ƙasaru ba wani hadisi wanda ya tabbata zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda manzo Allah ya ce ana ƙasarun magarba ba wata riwaya sahihiya wani atsar wanda yake tabbatacce wanda aka jingina shi zuwa ga ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda aka ce ya yi ƙasaro a cikin balaguro ya yi ƙasarun magariba to da haka dukkan wani hadisi da za a zo da shi in dai ɓangaren abin da ya shafi ƙasarun magariba ne to baya da inganci an gane ko kuma dukkan wata magana da za a jingina ta zuwa ga ɗaya daga cikin sahabbai na annabi ko aikin shi game da abin da ya shafi salatul maghrib yayi kasar da wato ba ta tabbata ba na'am fa waqtuha ghurubi shams malam yace to lokaci wanda yake muhtari na sallar magariba shine ghurubu shamsi fadawar dukkan kwaskon rana rana ga baki ɗayanta ta fada ya zamanto ba a ganinta da ido ta suturtu to yanzu a wannan lokacin lokacin magariba ya shiga
فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه malam yace fa idza tawarat bil hijab idan wannan rana ta suturtu ta buya bil hijabi da shamaki tawara ma'ana satara an gane ku ya zo a cikin alkur'ani ku فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب حتى سترت بالحجاب حردي تقويا تسترتو دشامك وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى يستر من القوم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به wato yana ɓuya daga abokanan shi na fada saboda mummunan abin da aka ba shi labari da shi an gane ko to fa'iza tawarat idan rana ta suturtu ta ɓoye bil hijabi da shamaki to wajabace salatu lokacin sallar magariba ya shiga wajaba as-salatu ma'ana da khala waqtus salati lokacin sallar magariba ya shiga an gane as-salatu anan mudafun ilaihi ce to amma saboda an shafe mudafun din sai zamanto an tsaye da mudafun ilaihi din a matsayin mudafun jin an gane ko fa'iza tawarat bil hijabi wajabati salatu ma'ana fa'iza tawarat bil hijabi da khala waqtus salati an gane ko wajabat ma'ana shine fadawa as-suqut yana zawa da ma'anar wato alwujub yana zawa da ma'anar as-suqut an gane ku Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yana bayani akan wato yin hadaya ga waɗanda suka tafi ɗakin Allah a cikin suratul hajj Allah ya ce walbudna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi alaiha sawafa فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر wato idan sassanta junubuha sassanta fa'iza wajabat idan suka faɗi ƙas bayan an soke ta tana tsaye to idan sassanta suka faɗi ƙas to fakulu min hawa a tsaye mulƙani'a wal mu'tar wato wannan shine alwujub sannan kuma hadisin jabir ɗan abdullahi wanda yake magana akan wato lokuta na sallah cewar maghariba idza wajabat ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana sallatar magariba idan rana ta fada wajabat ma'ana harabat shamsu idan rana ta fada to a wannan lokacin sallar magariba lokacin ta yayi la tu'akhkharu malam ya ce ba a jinkirta sallar magariba daga wannan lokaci ɗin an gane ko ana so a yi ta da zaran an tabbatar da cewa rana ta fada saboda haka aikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake nuna kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadithin rafi'u bin khadij Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Rafi ibn Khadij ya ce, Kunna nusallin maghariba ma'a Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallama, fanansarifu wa inna a hadana la yubsiru mawaƙi'a na bilihi. Wato, mun kasance muna sallar maghariba tare da ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, sai mu juya mu koma gidajenmu waɗansu su tafi gurin wasansu da suke yi na halbe-halbe. Ceto haƙiƙa ɗaya daga cikinmu yana gani inda idan ya halba kibiyar shi, kibiyar tashi za ta faɗi. Yana gani saboda gari bai yi duhu ba. To haka ya kamata tun da wuri-wuri ido yana gani da zaran an tabbatar da cewa rana ta faɗa, to a yi salatul magrib. ce walaisa laha illa waqtun wahidun la tu'akhkharu anhu wato walaisa laha waqtun illa waqtun wahid wato lokaci na magariba magariba ba ta da wani lokaci face dai lokaci guda ɗaya tal la tu'akhkharu anhu ba a jinkirta magariba daga wannan lokaci din a malikiya malamai sun yi saɓani game da abin da ya shafi lokacin magarba waɗansu sun tafi akan wannan ra'ayin na laisa laha waqtun illa wahidun ma'ana yuqaddaru bi fi'liha ba'da tahsil shuruɗiha za a ƙaddara wato lokacin magarba da shigar shi da fitar shi dukkan shi kawai idan mutum ya shiga ban ɗaki ya yi wanka bayan rana ta faɗa da ya fito ya sa kayan shi ya yi kiran sallah ya yi sallar magariba to shi kenan lokacin magariba ya fita amma ba mai faca-faca ba wato wanda shi ne ra'ayin waɗansu daga cikin malamai waɗansu kuma suka ce a'a lokacinta shi ne har ya zamanto wannan ashafak ya ɓace wannan duka lokacinta ne yamtaddu waqtuha ila ghaibubati shafq an gane ko wato lokacinta yana miƙuwa har ya zuwa ɓacewar wannan ja da yake wajen mafaɗar rana to idan ya ɓace a wannan lokacin lokacin magarba ya fita amma a ce waqtu hada yuqul jiddan la yumkin an tuf'ala marratayn fi waqti hal mukhtar suka ce wannan ba hadisin da ya tabbatar da haka to amma su malaman da suka tafi akan cewa lokaci ɗaya gare ta saboda hadisin abu musa al-ash'ari wanda al'imamu bukhari da al'imamu muslim sun kawo shi haka al'imamu malik cikin muwaɗa ya kawo shi hadisin da wani ya zo ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da lokaci na sallah ya tambaye shi lokaci na sallah manzana ce to tsaya ina zuwa a lokacin da mala'ika jibrilu ya yi wa ma'aiki alaihi salatu wasalam sallah da tsawon kwana biyun nan a rana ta farko kowace sallah ya yi ta ne a farkon lokacinta a rana ta biyu kuma sai yi ta a ƙarshen lokacinta sai ce wa ma bai na hazaini waƙatun wasiun wato abin da yake tsakankanin waɗannan lokutan guda biyu da na jiya da na yau to lokaci ne wanda kana da damar ka yi sallar wannan a cikin shi to ita magariba da lokacin jiya da lokacin yau duka san makalkal to suka ce da haka lokaci ɗaya gare ta na'am
ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشمس
malam ya ce wa waƙatu salatil atima lokaci wa waƙatu salatil atamati a lokaci na sallah ta duhun dare wahiyar salatul isha'i ita ce sallar isha'i wa hada lismu aula biha wannan suna na isha'i shine yafi dacewa da ita wato a ambace ta da al'isha'u shine yafi dacewa da ita akan a ambace ta da al'atama to amma kowanne daga ciki ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa kenan a zaƙi ma da zau an gane ko kowanne ya tabbata ma'aiki ya faɗa to amma wanda ya fi dacewa da a faɗa ita ce salatul isha'i ba salatul atama ba saboda salatul isha'i ita ta zo a cikin alkur'ani ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkum alladina ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء هكا الله سبحانه وتعالى يفعل to shi kuma dukkan lafazi wanda ya zo a cikin alkur'ani wato yufaddal ala ghairihi min al-alfaz wato ana fifita shi ana gabatar da shi akan waninsa daga cikin lafuzza to ko da sunan al'atama ya zo cikin hadisin abu huraira wanda yana cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bayani dangane da fadala ta halartar sallar isha'i a cikin jama'a da kuma salatu subhi a ce asqalus salati alal munafiqina salatul atamati wa salatu subhi a wata ruwaya haka yake cewa a wata ruwaya yake cewa law ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atawhuma walau habwan ala kulli halin kowane suna daga ciki ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadithi na abdullahi ibn mughaffal wanda yana cikin sayar bukhari sayar bukhari ya zo shi da la ta galiban na kumul arab alasmi salati kumul isha an gane ko ta ƙulul arab al'atama an gane ko zala ce kada larabawa 'yan karkara 'yan ƙauye su dinga su ci nasara a kanku a kan wannan sunan sallar taku ta isha'i su 'yan karkara suna ce mata al'atama to kada ku biye musu wanda su su waye su shigo binni su gane yaren da ake faɗa na isha'i a birni su ce al'isha ba al'atama ba saboda al'atama shine wato duhun dare irin duhu na tsakanin magarba da isha'i abin da ya gaba da shi ana ana ce da shi a al'atama ga hadithin abdullahi dan abbas wanda shi ma yana cikin sahihain da kuma nana na aisha allah ta'ala ya ƙara yadda da ita wanda shi ma yana cikin sahihain wanda ya yi amfani da kalmar a'atama wato dakhala akhara salatar isha'i hatta dakhala zulmatul layl aw shay'un min hadhal wato ma'ana kamar yadda waɗansu daga cikin malaman hadisi wato suka fassara wannan a'taman nabi sallallahu alaihi wa sallam da isha'a da akhara kamar yadda yake cikin hadisi na na Aisha da hadisin Abdullahi dan Abbas wanda dukkaninsu suna cikin Bukhari da Muslim an gane ko to don haka a wannan suna shine fi dacewa da ita kuma ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana ambatar magriba ita ma da al'isha'u wato ana ce mata ita ma al'isha to illar da ta sa ake ce mata al'isha'u magriba da ake ce mata isha da isha ya ce mata isha saboda ana cin abincin dare ne tsakanin magriba da isha'i bayan an yi magriba kafin a yi isha'i ake cin abincin dare an gane to shi yasa ya zama tun da dama al'asha'u abincin dare shine al'asha an gane ko khairul asha'i sawafiruhu an gane ko kama kila fil matsalin ladhi sara sa'iruhu khairul asha'i sawafiruhu wa ma kila illa fil matsalin ladhi sara sa'iruhu khairul asha'i sawafiruhu illa li yu'ajjala ta'ashi wa yujtanaba akalul layli alladhi yu'shi an gane ko to salatul isha yace wa hadha lismu aula biha wannan suna na al-isha shine yafi dacewa da ita ghaibubatu shafaq to lokacinta wanda yake muhtari wanda yake shiga na farko shine fadawar wannan shafa'i idan wannan shafa'i ya ɓaci ya zamanto ido baya iya ganinsa to wannan lokacin sallar isha ya shiga to a shafaq malamai sun yi saɓani akan menene ake cewa a shafaq to shine malam zai kawo maka abin da waɗansu daga cikin malamai suka tafi wanda ba haka su al'imamu abu hanifa su suka fahimci a shafaq ba wanda allah ta'ala ce fala'u ƙusimu bi shafaq wallaili wa ma wasaq na'am والشفق الحرمة الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع من بقايا شعاع الشمس malam yace wa shafaq abinda ake nufi da ashafaq wanda ya zo a cikin alkur'ani da kuma cikin maganganu na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine alhumratul baqiya wato ja wanda yake yin kingi fil maghrib a can wajen mahaɗar rana min baqaya shu'a'i shams wato na sauran tartsatsi na rana abinda yake yin kingi na ja bayan rana ta haɗa idan ka ɗaga idanka kaga ɓangaren yamma za ka ga wani ja to wannan ja shine ake cewa shafaɗi to idan ya lime ya ɓaci to lokacin sallar isha'i ya shiga amma idan ka daga idanka ka gan shi to akwai sauran hal yanzu da sauran lokaci kala a yi garajen a yi ta a yi binnanta saboda ita sallah ba abin ne idan ka yi binnanta ba za ta fito ba saboda ba za a yi ruwan da za ta fito ba dama dama ita shuka idan ka yi binne watakila za a yi ruwa idan ta fito a raka kone kone masu kiri an gane ko to amma ita sallah ba a mata binne dole a yi haƙuri a tabbatar da cewa lokacinta ya shiga wannan haka waɗansu daga cikin malamai suka fassara a shafak waɗansu kuma suna ganin cewa a'a bayan jan ya tafi akwai wani haske wani haske da yake bayyana a gurin wannan shine a shafak ɗin to shi ma sai ya kau wannan shine mazhabin su al'imamu abu hanifa da waɗansu daga cikin malamai wanda suke da wannan ra'ayin kamar yadda yake cikin littafin sayo fiqh sunna na sheikh abu malik allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama na'am فإذا لم يبقى في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت ولا na'am fa'iza lam yabqa sufratun fil maghrib idan dai ya zamanto ba wani yalo yalo ba wani masara masara da yayi kingi a wajen mahaɗar rana din ka daga idanka baka ga wani yala-yala ba wala humratun baka ga wani jajaja ba ba wani jajaja da ka gani to faqad wajaba alwaqtu to haƙiƙa lokaci na isha'i ya shiga lokaci ya shiga na'am ولا ينظر إلى البياض في المغرب فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو أذر والمبادرة بها أو لا malam ya ce fazalika laha waqtun wala yunzaru ila al-bayad fil maghrib wato ba za a yi diba ba zuwa ga haske da za a gani a can wajen mahwadar rana bayan shafaƙi din ya ɓace akwai wani haske da mako to wannan haske din suka ce ba za ka yi amfani da wannan haske din ba wannan shafaƙi din wannan ja shi ne shafaƙi albayad ba a ce da shi a shafaƙ a al'imamu malik ya kawo tafsirinsa a cikin littafin samuwaɗa idan ko koma cin za ku gani ina ga mun karanta an gane ko to fa zalika laha waqtun wannan shine lokaci na ma- na isha'i ila thulutsil laili har ya zuwa kashi ɗayan ukun dare na farko a kasa dare gida uku kashi ɗaya na hwari to duk daga baki ɗaya daga zarar lokacin ta ya shiga to har ya zuwa ƙarshen wannan kashi ɗayan wannan shine lokacin sallar isha'i wanda yake muhtari to amma wannan shi ma akwai matsala ce wanda ke khilafiya tsakankanin malamai bangaren abin da ya shafi akhir waqti salatul isha'i ƙarshen lokaci muhtari na sallar isha'i waɗansu suna ganin cewa ila thuluthil laylil awwal ma'ana kashi ɗayan ukun dare waɗansu kuma suna ganin cewa ila nisfil layl tsakiyar dare a kasa dare gida biyu rabin farko tun daga zarar lokacinta ya shiga ne zuwa ƙarshen wannan rabi na fari wannan shine lokacinta mimman yuridu ta'khiraha ga waɗanda suke nufin za su jinkirta wato ita sallar isha'i din li shughulin saboda wani al'amari wanda yake mai mahimmanci wanda ba za su wadatu ba game da wannan al'amari mai mahimmanci irin mutumin da ya zamanto shi kasuwancin shi baya tashi sai a wannan lokacin sai a lokacin a lokacin isha'i ya zamanto fafutuka kasuwar su ba ta ce sai da dare akwai kasuwannin da za a ga ba sa ce sai da dare irin a saudiya ma yawanci za a ga a musamman da azumi kasuwancin su ba sa ce sai da dare saboda da rana a lokacin hutu ne lokacin killacewa kai ne da ibada to amma da dare bayan an sha ruwa an dan huta sai a ci gaba da harkoki ko irin mutumin da ya zamanto wato tsakanin magariba da isha'i akwai durusu da yake yin takaddimu ɗinsu ko yake zuwa ya koyo ana yin awa biyu awa uku ana karatu a karanta littafi kaza a aji a karanta littafi kaza a aji a karanta littafi kaza a aji to saboda idan aka yi sallar isha'i waɗansu in suka shigo gida ba sa komawa ya suka ga fa'idar a jinkirta salatul isha'i hal a gama wannan karatun to wannan shi ma shuguli ne wanda yake mai mahimmanci a uzurin ko kuma saboda wani uzuri wanda yake karɓaɓɓe a shari'a irin kamar rashin lafiya irin wato mutum baya da lafiya a farkon lokacin ya tafi likita an samai siro serum da makamantansu ko irin yana zaune a gida gashi kanshi yana dan bai raɗaɗi da ya rasa yadda zai ya dan sha magani ya kwanta ya dan jima saboda ya ji kan nashi ya dan saka to wannan shi ma ba laifi amma wal mubadaratu biha aula malam ya ce gaggautawa da ita a gaggauta a bayar da ita salatul isha'i a farkon lokaci shine yafi dacewa wannan shi ma malamai sun yi sabani akai salatul isha'i shin al-afdal an tusalla fi awwal al-waqti an fi akhirihi an fi wasatihi wannan malamai sun yi sabani waɗansu suna ganin cewa wannan abin a damƙa shi a hannun limammai an gane a damƙa shi a hannun limamai ba wai su za su ga damar abin da suke so ba a'a limamai saboda sun san hikima masallaci kowa daga cikin limai ya san masallacin shi yanayin shi wani za a ga masallacin shi yawanci a cikin shi 'yan kasuwa ne suke sallah a ciki ya san kuma 'yan kasuwa ya bayan magariba can da dadewa suke zauwa daga kasuwancinsu 'yan ma'aikata ne da 'yan kasuwa da 'yan kaza da 'yan kaza wanda yawanci suna ɗan da lacce kansu zo su to na daga an yi magariba zuwa jima kaɗan ya ce fufurfufur a yi isha'i su ba ko biya ba suke ba mutane ya zo su kawai a can an jima su zo su sadaka an yi sallah ko ba a yi ba mu yi sallar mu kurabu da su a rihe masallacin ma an ƙare kowa ya zo ya kayan shi a gidan shi an gane ko to wannan yadda ya fi dacewa shine a jinkirta wannan sallar isha'in har saboda 'yan unguwar su samu sallah amma idan ya zama to kasan 'yan unguwarka manoma ne wato ci masu gajiya ne sun je gona sun gaji in ka ce a jinkirta sallar isha'i har zuwa jimawa da yawa daga cikin 'yan unguwar taka za su yi barci yanzu ba laifi za a yi ta a farkon lokaci saboda kowa ya samu sallar isha'i a cikin jam'i kuma ya je ya kwanta ya huta an gane ko saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu haka yake yin sallar isha'i wani lokacin yana gabatar da ita a farkon lokaci wani lokacin yana jinkirta ta daidai da yadda maslahar mamun shi suka kasance idan limami ya shigo masallaci ya ga jama'a sun cika makil shikenan minti nawa rage yanzu aka ce minti biyar ya ce to shikenan tunda almuhimmu dama an tasilal fikira wato jama'ar su gane cewa lokaci kaza ne kuma gashi sun zo kafin lokacin ma ba laifi za a iya tada ikama to amma ya zama to yanzu ya shigo karfe 8 ake tada ikamar sallah da ya shigo ya ga sahu na faru ma bai cika ba sai ce to ayi hakuri ya kara minti biyu ko minti uku muga abin da Allah zai yi ayi hakuri wani kaga ya shigo da sauki kaga kaga ya yi tunanin ba ba ba lasubika ne shi kuma irin su ne ake jira su shigo wanda suka saba yin sallar saboda kada ya kama ta fara ta kuce musu a waɗansu daga cikin magabata wani ya ce shi tun da yake ya fi shekara hamsin yana sallaci amma bai taɓa ganin ƙeyar wani ba a yi kun gane abin da yake nufi ko na farko da shi ake ta da ikamar sallah na biyu kuma a sahu na gaba yake sallah an gane ko shi ya dai a ga ƙeyar shi baya ganin ƙera wani a gaba yake sallah sannan kuma da shi ake ta da ya gama wani ya ce ya shekara hamsin a arba'in yana sallah a bayan limami amma ta da ikama ba ta taɓa kuce mai ba ta da ikama ba ta taɓa kuce mai ba saboda darajar da take cikin ta da ikama an gane ko tana da kai fada'il da dama ita ta da ikamar kanta ya zama to da kai aka yi ta da ikama aka yi karatun fatiha ya yi a ce kai ka zo ana cikin karatun sura ba dubara ba ce wannan an gane ko na'am ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس ولا بأس نعم ويكره النوم قبلها والحديث بغير شغل بعدها نعم ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد babu laifi masu masallatai limamai su jinkirta sallar isha'i galilan wato lokaci ɗan kaɗan a jinkirta ta jinkirtawa wanda take ‘yar kaɗan lijitima'in nasi saboda tattaruwar mutane idan limami ya zo shi hannun shi dama shi ne jama'ar shi ta samu sallah ba hannun shi bai zo shi ya sallah ce in liman ya zo ai ba a jiran kowa alhaji ne za a jiraya a'a in alhaji shi kaɗai aka tarro a masallaci liman ya shigo to liman sai ya ce alhaji mu ɗan dakata kaɗan saboda jama'ar su ɗan samu su ɗan shigo saboda ana sallah tare da su bai dacewa a ce an yi sallah kuma sun zo su kowa yana raba ido wani ya koma gidan shi ya sallah wani kuma ya sallar jami saboda wajen idan aka yi salatul wato fardi a cikin masallaci limami ya yi ta idan wani ya zo shi da waɗansu suka zo shi za su iya yin jam'i ko ba za su iya yi ba wannan kaga matsala ce khilafiya tun daga sahabbai wato abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kara yadda da shi shi ya kasance idan da ya zo masallaci an yi sallah an gama to baya tarkan yin wata sallah yana koma gidan shi ne yana koma ran shi a ɓace saboda ya yi asarar wannan fadala ta jam'i din ba don wai saboda limamin ba a saboda da ya yi asarar jam'i ran shi yake ɓacewa ya koma gidan shi ya salla shi kadai so idan kaga cewa a irin masallacin mutum allah zauci ba a yin jam'i biyu to kala ka yi kokari ka dinga takura mutane a kowane lokaci ka ce kawai mu yi sallah adadin mutanen da ka samu in ka zo ka kawai a yi sallah a dinga ɗan jinkirtawa saboda kowa ya riski wannan fadala ta jam'i din to amma idan ya zama to a cikin mamudan akwai yan yan gutsuri tsoma irin wanda sai ya yi sallah biyar a kullum shi shi yake limami na karo na biyu shi kawai ya rena wannan limamin na farko ne ko kawai saboda so yake shi ma a dinga ce mishi limami ne sai ya kare ya ce to ku zo mu je mu mu ta mu daga share da to wannan in so samu ne yan unguwar ya kamata su samu su mai nasiha yan aka mai nasiha ya kiya a casa shi an gane ko saboda fitinanne ne wannan duk wanda bayan an sanya limami na hamsu salawata a guri ya zo shi yake famar shi ma ya zamanto ya shigo da wani abu nashi a kowane lokaci ka ga yana zawa da wata jama'ar shi ba wai kawai irin mai ake cewa ba irin so ya zo ba ne takalmi ya zo ba irin waduwa ce ta zo daidai da zama ba kawai shi haka ne tsarin shi sai a yi sallah biyar amma bai bai ya bi limamin so daya a kullum ya san lokacin da ake sallar yana gani za a shiga amma ya ki tashi sai ya janci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah duk wanda ga ya tashi ma yana hawar shigowa masallaci kuma ya zo shi wanda ya riske su sai su yi sallar tare da shi ya musulmanci wannan za a mai magana addini na musulunci bai ba da haka nan ba an gane ko idan aka naɗa limami guda to in wani ya zo yunazi uhu yana fama ya yi gugan kafaɗa da shi to manzana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wato kula da fitar da shi in gane ko wa man baya imaman fa'abahu safaqata yadihi falyudihu mastata wa in jaa ahadun yunazihu na'am fadribu unuqal akhar haka annabi ya fada na'am wa yukrahu an-nawm qablaha wal hadithu ba'daha li ghairi shughlin wa yukrahun naumu qablaha wato an kyamace yin barci ana kin yin barci kafin sallar mag'isha'i wal hadithu ba'daha da kuma yin hira bayanta li ghairi shugulin ba tare da wani shuguli wanda yake muhimmi ba a ba a so mutum idan yayi magariba kafin yayi isha'i yayi barci saboda idan yayi barci wannan zai iya bayarwa barcin nashi ya tsawo ya tashi kowane masallaci an yi sallar isha'i kaga ya yi asarar sallah wanda take mai ƙarfin gaske a cikin jama'a saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yake cikin sayihu muslim ya ce dukkan wanda ya yi sallar isha'i a cikin jama'a wato kamar ya yi rabin dare ne yana sallah an gane ko faka annama qama nisfa lailatin tamkar ya tsaya rabin dare ne yana ibada kuma wannan ya zo cikin maɓa malik daga usman dan affan allah ta'ala ya ƙara yadda da shi an gane ko kuma dukkan waman salla salatul fajr fi jama'atin fa ka'annama qama al-layla kullahu wato dukkan wanda ya sallar asubahi a cikin jama'a bayan yayi isha'i ya yi asubahi a cikin jama'a to za a rubuta mai ladin tamkar ya yi ƙiyamun laili ne tsawon daren shiga baki ɗaya ya gara basa salatul isha'i da salatu subi wanda dukkaninsu ba sa huce kai minti talatin kana yin su dukkaninsu ba sa huce minti talatin amma za a rubuce maka ladan kayi ka kusa awa kusan goma sha biyu kana ƙiyamun laili ka ga lalle zalika fadlullahi yutihi man yasha'u da ga wani ya kware yana ibada to amma kuma salatul isha'i da salatul subhi baya iya yin su a cikin jami'i Allah akalli shi kuma ya zamanto kana yin kowace a cikin jami'i in so samu ne in ba zai yi ba ya zamanto asubahi ita tana daga cikin wanda kake yin ta a cikin jami'i in ba zai yi ba ya zamanto ita isha'in kana yin ta a cikin jami'i saboda salatul subhi tana da kwai faba'il an gane saboda a cikinta ne mala'ikai suke zauwa mala'ikan da za su wuni suna aiki a wajenmu da mala'ikan da suka kwana a wajenmu to a wannan gurin ne suke haɗewa haka na a salatul asir shi yasa ya zamanto suna da kwai wato daraja sosai saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya faɗa a cikin hadithin jarir ibn abdullahi al-bajali Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wanda yana cikin sayul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nazara ila al-qamari laylatan yani al-badr fa qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum ala alla tughlabu ala salatin qabla dhuru'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu mimma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla dhuru'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha an gane ko da kuma hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ta'ala ya kara yadda da shi wanda shi ma yana cikin sahihai ne man sallal bardaini da khalal janna da kuma hadisin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin sahihai ne ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar fayajtami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون da waɗansu daga cikin hadisai wanda suke nuni akan wato darajar sallar asubahi a cikin jami'i da hadithin a jundau bin abdullahi wanda yana cikin sahihu muslim kuma haka al'imamu ahmad ibn hanbal ya kawo shi cikin littafin al-musnad man salla salata subhi fa huwa fi dhimmatin lahi fala yatlubannakum Allahu min dhimmatihi bi shay'in fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi shay'in yudrikuhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam aw kama qala alayhi salatu wassalam to akwai hadisai da dama wanda suke magana akan fadala ta salatul subhi a cikin jama'a to don haka mutum ya yi ƙoƙari ya zamanto yana daga cikin wanda suke sallatar ta a cikin jama'a idan ka sallace ta a cikin jama'a za ka samu garaɓasa da yawa tsawon yininka ga baki ɗayan shi kana cikin aminci na Allah kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa to kuma ita kuma isha'i saboda ita ce ƙarshen aikin mutum na dare daga cikin abubuwan da Allah ya farzanta wa mutum a ƙarshen yininsa shi ne ita ce salatul isha'i to ana so ya zama to ita kuma kayi ta a cikin jama'a an gane ko saboda idan ka kwanta almautu a annaumu akhul maut an gane ko barci dan uwan mutuwa ne yumkin ka kwanta baka tashi ba ana tunanin malam zai tashi kawai aji malam malam ya jaji shiru a taba kawar shi aji kawai ya tafi an gane ko ta wani ba ta kima ce ta yawa ya je ya zo da gona ya gaji ya kwanta shi ne da ya tashi tayi kawai so da ya tashi in ya bude idan ya ki buduwa kawai ya ji shi kawai kiyama ya ce wani kai da cike da imani ta shi ya tabbata in dai ko ya shiga wutar ma ya ce ya san baya da goma ba cikin an gane ko wal hadithu ba'daha kuma an karhanta yin hira hira wanda take ba mai mahimmanci ba bayan sallar isha'i li ghairi shughulin ba tare da wani shuguli ba kafin isha'i ba a so a yi barci saboda barcin nan yumkin an yi addi ila wato adami idraki salati salatul isha'i fil jama'a zai iya yiwa ya bayar zuwa ga rashin samun sallar isha'i a cikin jama'a sannan kuma alhadithu ba'daha yu'addi ila sahar wato zai bayar ne yayi ta saban Allah subhanahu wata'ala yayi ta tabargaza a duniya mutuncin mutuncin wannan an zagi wancan an yi da wancan an ga wannan ta huce an tsera ta an mata zance na banza wannan ya zo shi daga hira yau ta mishi daɗi kaga tun daga can ana sanyi amma ya tuɓe daga shi sai da barde wannan shi ya zo shi ta mishi cikin buri ya zo ya kasa yin magana a cikin ku duka ana dariya a taɓa wane ya ne abokina wannan kuma yu'addi ila adami idraki salati subi fil jama'a zai sa idan ka kwanta wajen karfe biyu karfe uku za ka ce insha Allah zan tashi asubai sai rana ta hutu a daddaba ka ce to a ranar sallah wata irin sallah to dama asalan ma baka yi riko ba da abin da ya kamata din kai ka san kana da barci kai in ka kwanta barcin awa ɗaya ko awa biyu ko uku baya maka kuma ka zo ka kwanta karfe hudu a ce so ka je ka tashi asubahi wani lokacin sai an daddaba mutum ma irin wannan kwancin da ya na karfe hudu in an daddaba shi ya tashi asubahi ya ce ka daga baya na yi ya ce wallahi idan shi ba iya buduwa a lokacin an gane ko tarjun da jata walam tasluk masalika ha inna safinata la tajri ala al-yabasi an gane ku wato idan a kai sallar isha'i to ya zamanto ka kwanta da ka yi sallar isha'i saboda a wannan lokacin za ka iya cin ribar daren naka in ka kwanta in barcin awa uku awa hudu yana isar ka za ka tashi ƙarshen dare idan ka tashi ƙarshen dare karatun ƙur'ani da za ka yi ya fi lada sama da karatun ƙur'anin da za ka yi a farkon dare idan wato addu'a za ka yi wato wannan lokaci ya fi kowane lokaci lada ka yi addu'a a wannan lokaci kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saukowa zuwa ga sama ta duniya a kowane dare ba wai sai daren juma'a ko wani dare na ramadana ko wani abu ba a kowane dare kamar yadda manzo Allah ya faɗa hadisin abu huraira ne yana cikin sahihain yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul layl min al hina yabqa sulusul layl al akhir min al layl فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له ومن يسألني فأعطيه da makamantansu an gane ko hadisi ne ingantacce to dan haka yin ibada a ƙarshen dare ta yi ibada a farkon dare daraja da lada ga wanda ya zamanto amma yana da ikon tashin ma an gane ko kaga idan wani shi kuma za ga ya kwanta da isha'in daga an isha'in yake kwanta amma kuma baya tashi sai lokacin asubahi hallo in karfe biyu ma da ya kwanta baya tashi shi lokacin asubahi shi in ya kwanta ne tashin shi kawai sai karshen dare sai an yi asalatu to wani shi kuma za a gani tashin shi yana da alaka da kwancin shi in ya kwanta da wuri to da wuri yake tashi in ya kwanta a makare to a makare yake tashi to a wannan bai dace a ce dinga yin hira ba bayan sallar isha'i yana da kyau ya tsara wa kanshi lokaci bayan ya isha'i ya shiga gida abin da zai yi ya kwanta ya barci ya huta saboda sallar asuba ya kada ta kubuce mishi a cikin jama'a in dai ba wani shuguli bane wanda yake mai muhimmanci shuguli mai muhimmanci irin abin da ya shafi umurul muslimina ko umuru na khas ya halitta mu tattauna a kai muna da ranyo wanda ya shafi makarantarmu a sa a ce to bayan isha'i za a tattauna saboda a makarantar nan an ga akwai rashin tsari ko kuma akwai waɗansu abubuwa da ya kamata a ce an tattauna a kansu na ci gaban makaranta ba laifi bayan isha'i za a tattauna saboda wannan al'amari ne maslaha ce tamu an gane ko ko irin abin da ya shafi al'amurra na musulmai ana so za a zauna da shugabanni na unguwoyi da kuma malumma to a saka lokaci a ce bayan isha'i mai unguwa ya ce mai gari ya ce bayan isha'i za a zauna za a zauna kowa ya kawo matsalar da take unguwar shi a yi dabara a gayin da za a yi ta halilinta a warware ta wannan ya kawo matsalar shi an yi hallinta wannan ya kawo matsalar shi an yi hallinta wannan ya kawo shawarar shi da maganganu dai saboda wannan ci gaban garinku ne to wannan ba laifi za a iya tattauna a wannan lokacin irin tattaunawa wanda ta shafi ilimi tattaunawa ta ilimi irin bayan sallar ishayi a saka wani karatu da a dinga yi shi ko a dinga a saka wani kantugo na wata mas'ala a kowane lokaci da dare bayan ishayi za a zo a zauna a ɗora fada amma a fadan nan ba wai shayi bane ake sha ba da mashaya shayi bane fada ce ta masu shan shayi kuma masu karatu a zo a jefa wata mas'ala malam ya ka fahimci aya kaza amma ba don wai saboda ji dali ba saboda karu da ni in karu da kai an gane ko eh ni na fahimce ta kaza kaza kaza kaza take nufi me dalilin ka na karanta cikin littafi kaza wannan malami akan haka ita sha kai masha Allah alhamdulillah istafadna to kai ho malam menene ra'ayin kai ce to lalle ni ma kamar yanda wani ya faɗa haka na fahimta to amma kai me dalilin kai ce ni kuma malam wani na karanta cikin tafsirin sa ko kuma malam wani cikin littafi kaza irin haka din ne ya tafi akai alhamdulillah istafadna yanzu kai da kai faɗi waccar magana ta dazu ka karu da wani malami daga cikin malamai ya goyi bayan ra'ayin malamin ka shi ma wani to a ce kai wani ya kafa mutace a ni duka ma wannan bu ma ba ma yarda da abin da suka faɗa ba me dalilin ka ce dalili na kaza dalili na kaza magana ta ilimi ba a yin ta da molanka an gane ko dole sai da karatu to shi kuma karatu baya baya kasancewa karatu sai da bincike sai kana bincike ka hada idan ka barci da rana da dare ka kashewa kanka lokaci kawai sai karatu amma ya zamanto kana ta bubur a cikin gari ana damawa da kai komai da komai kuma ka ci alwa ilimi a dama da kai sai da a dama da kai a ilimi na garrama amma ba ilimi ba na na na na na dalilai ilimi na dalilai sai mutumin da ya bata lokacin sai ya karatu za ba za za tattauna da shi a ilimi na dalilai amma ilimi na garrama in ka ce za a bata lokaci da kai saboda ka je ka zauna a wacce fadal ayi garrabal wannan kana nan ka je ka zauna kai ma a nan kuma hikimar da kaɗa ko ta wacce fadal garramar da aka yi sai ka zo kawai ka dora mu ita na ya za a yi abin nan ya yi kai ne kasan ba zai yi ba amma wanda ya karatu ya san zai yi an gane ko to yin hira wanda yake take da shuguli mai mahimmanci ɗaya daga cikin magabata imma al'imamu abu hanifa imma al'imamu malik ɗaya daga cikinsu yana fitowa daga cikin masallaci bayan ya yi sallar isha'i zai tafi gidan shi amma a tare shi ana mai tambayoyi na addini bai ma san lokaci ya yi ba sai dai kawai ya ji ana kiran sallar asubai an gane ku saboda su abin da yake wato abin da ya dame su shine mutane su fahimce su an gane ko ba wai su kore mutane daga wajensu ba in dai matsala ce ta abin da ya shafi wato amfani ga al'umma ko amfani ga waɗansu jama'a to ba laifi za a iya yin hira bayan isha'i amma hirar da la fa'idata ta hataha shine a alhadithul lagawi wato yashashen zance alhadithul lagawi kenan yashashen zance alladhi la fa'idata tahtahu to koda ba bayan isha'i ba koda bayan magariba ne ko bayan la'asar ko bayan azur ko da rana ba a so a yi shi wa idza sami'u laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghil jahilin haka wato bayan Allah na gari suke an gane ko sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaito siffar ibadun rahman allazi ne yamshuna alal ardi haunan a can gaba yake cewa me can dai gaba نعم نعم كان قراما إنها ساءت مستقرا مقاما الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما الذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يفعل ذلك إلى أثاما وضعف من العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا نعم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما نعم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وأنا آية متابعة والذين لا يشهدون الزور لا وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور bayan Allah na gari ibadun rahman su ne wanda ba sa shaidar ƙarya ba sa shaidar ƙarya kana na aka yi in yana nan ce yana nan in baya nan baya inda ya gurin shaida ne abin da ya shafi shaida doka at-tahammul ko al'ada baya shaidar ƙarya wa idza marru bil lahwi idan suka je hucewa ta wajen yashashen zanci ba wai suka zauna ba wa idza marru bil lahwi sun zo guri za su wuce suka ji ana zance yashashen zance wanda ba fa'ida a ƙarƙashin wannan zance ne marru kirama suna hucewa halin kasancewarsu suna masu mutunta kawunansu ba sa tsaya su saurare shi to wannan ko da wani lokaci ne ba wai sai bayan isha'i ba an gane ko al-imamu bukhari yayi bayani yayi babi akan babu samari fil ilm baban da yake magana dangane da yin hira dare idan ta shafi ilimi to ba laifi za a tattauna haka irin an ɗaura maka aure da wata yarinya da safe an kama maka ita bayan isha'i to in ka shigo ba za ka ce ba a da hama da ce musamman musamman na awar ma ba to sarkin da bai fahimci sunna ba kenan to ba laifi a yi hira da ita saboda a ɗebe mata kewa irin abin da ya shafi kayi bako wani ya zo shi tun daga jataka ya zo shi ya kawo maka ziyara gobe yake so ya koma da rana ya zo shi wajen lokacin isha ya yi kiranka eh mun tsaya mun tsaya muna rumbo mun zo ka aiki wani kace in ka kawo shi kai shi gidan kwanan ku ka zo ka dauki abin da ya kai mishi saboda isha ya ce yanzu ni bana yi bahira an hana a duk hirar da take mai mahimmanci bako ya zo maka ku tattauna da shi ba laifi a wannan lokacin saboda bako dan tafiya ne an gane ko kamar yadda gida na duniya ita ma gida ne kawai irin na wato ba gida bane da wanda yake na farin ciki irin gida ne na kayi bulagoro ka je ka samu guri ka zauna to kala ka dinga tunanin cewa wata ran ba za ka fita daga nan ba yawwa alhamdulillah al'ilmu inda ku subhanahu wa ta'ala